والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المسلم رحمه الله ولما مات الأحنف بن قيس وقع التنسل الرجل في قبره فأهوى ليأخذها فوجد القبر قد فتح فيه مد البصر والثاني وغير فيه يقيم الشهر والشهرين لا يأكل شيئا وكاد يختار لأهله طعاما فلم يقدر عليه فمر بسهلة حمراء فأخذ منها ثم رجع إلى أهله ففتحها فإذا هي عنده حمراء فكان إذا طلع منها تخرج السنبلة من أصلها إلى فرعها حبا متركبا وكان عقبة الغلام سعد ربه فناف خساره صوتا حسنا ودمعا غزيرا وطعاما من غير تكلف فكان إذا قرع بكى وأبكى ودموعه جارية الجبر فكان إذا قرأ بكى وأبكى
فكان إذا قرع بكى وأبكى ودموعه جارية جاره وكان يأوي إلى منزله malam ka tsaya inda ya kamata wa dumu'uhu jariyatun dahra
ودموعه جارية لها وكان يأوي إلى منزله فيسير فيه قرعته fayusibu fayu فيصيب فيه قرعته qutahu قوته فيصيب فيه قوته ولا يدري أين يأتيه وكان عبد الواحد بن زيد أصابه الفالج أصابه الفالج فسقط fa yadda ka faɗa da farko نعم. أصابه الفارج falaj فارج فسأل ربه أن يطلق له أعضاءه وقت الوضوء فكان وقت الوضوء تطلق له أعضاءه ثم تعود بعده وهذا باب واسع قد بسط الكلام على كرامات الأولياء في غير هذا الموضع ya isa إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin usman ibn affan da ke nan gadon daya a cikin wannan gari namu na kano a wannan yammaci na litinin daren talata yau sha ɗaya ga watan safar hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 wanda kuma ya zo daidai da 23 ga watan 11 miladiya ta 2015 a wannan majalisi na mako mako wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna al-furqan bayna awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan wallafar taqiyuddin ahmad ibn abd الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى وانا كما شيني درس من تمانين للشدة وانا ابن تيمية رحمه الله تعالى من بشيبة yana zantar da mu wasu misalai daga cikin karamomin magabata kamar yadda ya faɗi karamomin wasu daga cikin sahabbai ya kuma faɗar karamomin wasu daga cikin tabi'ai malam ya ce wa lamma mata al'ahnafu ahnafu ibn qais yayin da al'ahnaf ibn qais ya rasu waqa'at qalansu wa rajulin fi qabrihi sai hular wani daga cikin waɗanda suka halarci jana'izarsa sai ta fada a cikin kabarinsa fa ahwa li akhudha sai ya durkusa ya karkata domin ya dauko ta فوجد القبر قد فسح فيه مد البصر sai ya samu wannan kabarin nashi an fadada masa shi an budada masa shi iya ganinsa wa kana ibrahim taymi yuqimu ash-shahra wash-shahrayn la ya'kulu shay'an ibrahim taimi ya kasance yakan zauna wata ɗaya wata biyu bai ci komai ba wa kharaja yamtaru li ahlihi ta'aman wata rana ya fita don ya nemo wa iyalansa abinci falam yaqdir alaihi bai samu ba famarra bi sahlatin hamra sai ya wuce gaban ta gaban wani yashi jan yashi fa akhadha minha sai ya ibi wannan yashin thumma raja ila ahlihi ya dawo ga iyalansa fa fatahuha suka bude buhun da yabo wannan yashin fa idha hiya hinqatun hamra sai ga jar alkama wa kana idha zara'a minha تخرج السنبلة من أصلها إلى فرعها حبا متراكبا ya kasance duk lokacin da ya shuka wannan alkamar sai ya kasance tun daga toshen wannan zangarniya har zuwa reshenta sai ya zama 'ya'ya ne waɗanda suke wani akan wani wa kana utbatul gulam shi kuma utbatul gulam ya kasance sa'ala rabbahu thalatha khisal ya roki Allah ta'ala ya roki ubangijinsa abubuwa guda uku sautan hasanan ودمعا غريزا ودمعا غزيرا وطعاما من غير تكلف ya roƙi ubangijin sai ya bashi abubuwa guda uku ya bashi sauti mai daɗi ya bashi hawaye mai yawa wato zubar da hawaye da yawa sannan kuma abinci ba tare da wahala ba fakana idza qara'a baka wa abka sai ya kasance duk lokacin da ya karanta ya karanta alqur'ani zai yi kuka kuma zai sanya mai sauraron shi kuka wa dumu'uhu jariyatun dahrahu kuma hawaye da zuba a idan sa ko da yaushe wa kana ya'wi ila manzilihi fa yusibu fihi qutahu zai koma masaukinsa ko gidansa sai ya samu abincinsa a gidan wala yadri min aina yati ba tare da ya san ta ina wannan abincin ya zo masa ba wa kana abdul wahid ibn zaid shi kuma abdul wahid ibn zaid ya kasance asabahu al-falaj shanyewar jiki wato ya same shi abinda ake cewa paralyze fasa'ala rabbahu an yutliqa lahu a'dha'ahu waqta al-wudu sai ya roki Allah ta'ala ya sakar masa gabobin sa lokacin da zai yi alwala fa kanat waqtu al-wudu'i waqta al-wudu'i tutlaqu lahu a'dha'uhu sai ya kasance lokacin alwala ana sakar masa da gabobin sa ثم تعود بعده bayan alwala kuma sai su koma yadda suke malam yace wa hadha babun wasi wannan babi ne mai fadin gaske wa qad busita al-kalam ala karamat al-awliya fi ghairi hadha al-mawdi an yi bayani faffada akan karamomin waliyai a wani gurin ba wannan ba malam ci gaba da kawo mana misalai daga cikin karamomin tabi'ai sai ya ambaci al'ahnaf ibn qais al'ahnaf ibn qais shi ne al'ahnaf ibn qais ibn husayn ibn muawiya ibn husayn al'ahnaf ibn qais ibn muawiya ibn husayn wanda yana da shugabanci a cikin mutanensa kuma mutum ne da ya shahara da haƙuri yana da haƙuri da kuma matsayi a wajen mutanensa har ma ana buga misali da shi akan waɗannan abubuwa guda biyu wato shugabancinsa a cikin mutanensa da kuma haƙuri da Allah ta'ala ya bashi al'ahnaf sifa ce kalmar al'ahnaf tana nufin mutumin da yake da wato ko dai yana da ko gwame ne haka ko kuma yana ɗingishi yana ɗingishi a kafa shi duka kafafuwan nasa suna da matsala wanda yake da matsala a kafa a kafarsa shi yake kira al'ahnaf da larabci don ka kaga wannan al'ahnaf lakabi ne ba suna bane an ce sunan shi dhahak wasu daga cikin malamai kuma suka ce sunan shi sakh ya fi shahara ne da lakabinsa al-ahnaf kuma shugaba ne a cikin kabilar sa tamim ya musulunta tun lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama amma bai samu yin ido hudu da annabi sallallahu alaihi wa sallama bai ido bi da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ya zo madina lokacin khalifancin khilafa sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu saboda kai yana da hadisi daga Umar ibn al-Khattab yana daga hadisi daga Ali da Abu Dhar da Al-Abbas da Abdullah ibn Mas'ud da Uthman ibn Affan da wasu daga cikin sahabbai da da wasu daga cikin tabi'ai daga cikin almajiransa akwai Al-Hasan al-Basri akwai Urwa ibn Zubair yana ɗaya daga cikin kwamandojin yaƙi a lokacin a lokacin waƙa'atu sufin yana bangaren sayin na ali yana daga cikin kwamandojin yakinsa kuma abintacce ne a gurin malaman hadisi wanda ake karɓar ruwayarsa duk da cewa ba shi da hadisai da yawa duk da cewa ba shi da hadisai da yawa a tsakaninsa da mus'ab ibn zubair dan uwan urwat ibn zubair akwai alaka ta abota wacce take mai karfi kwarai da gaske kuma wannan ta sa ma yazo masa yazo ya same shi a kufa a nan maganin kufa ya rasu ya jagoranci yaƙe-yaƙe wanda aka samu nasara ta hannunsa wato yana daga cikin waɗanda suka yi fituhat suka jagoranci wasu yaƙe-yaƙe na musulmi a wancan lokacin kuma aka samu nasara a hannunsa kamar albalk kamar irin su khurasan da sauran wasu garuruwa daga cikin garuruwan mawara annahar akwai ruwaya da take da ta zo daga ibn ulayya daga ayyub daga muhammad ibn sirin yake cewa an gaya mu cewa wata rana umar ya ambaci kabilar bani tamim sai ya faɗi aibinsu ya faɗi laifinsu al'ahnaf ɗan ƙabilar ne yana zaune sai ya ce ya amiran mu'minin zalli a takallam ce ya sarkin mu'minai ba ni dama ni ma in yi magana sai ya ce da shi takallam faɗa abin da kake so ka faɗa sai ya ce ka faɗi bani tamim ka faɗi aikinsu ba tare da ka ware wasu ba ce su ba kamar sauran mutane suke a cikinsu akwai mutumin kwarai akwai wanda ba na kwarai ba sai na umar ya ce sadafta gaskiya ka faɗa akwai wani wanda yake hamayya da ahnaf cikin nafsin kabila cikin ita kabilar bani tamim yana gurin sai ya ce shi ma a bashi dama ya yi magana ce shi ma a bashi dama ya ce wani abu sai sai na umar ya ce ijlis faqad kafakum sayyidukum al-ahnaf ka zauna shugabanku al'ahnaf ya isar muku da komai wannan mawdu shahid shine kiransa da sai da umar ya yi a sayyidukum sayyidu qaumihi ya tabbatar masa da siyada wato shugabanci a cikin mutanensa wanda shi yasa al-hasan al-basri wanda yana daga cikin almajiransa yake cewa ma ra'aytu sharifa qaumin kana afdala min ahnaf ban taba ganin wani mutum babba a cikin mutanensa ba mai falala da matsayi kamar al'ahnaf an tambaye shi kamar da ibn mubarak yake cewa an tambaye shi al'ahnaf aka ce bima sawwaluka da menene suka shugabantar da kai har ka zama shugaba a cikin su da wani dalili ne sai ya ce da su lau'aban nasu ma'a lam ashrabu da mutane za su kushe ruwa su aibata ruwa to da ba zan sha ruwan ba wato ina guje wa dukkan wani abin da ake tir da shi a cikin mutane na duk wani abin da na san ana tir da shi to ba na kusantar wannan abu shi ne ya misali ya ce da ruwa mutane su abin nan bai dace a ce an ganka kana sha ba to zan yi kokari in kauce masa khalid ibn safwan yake cewa kana al-ahnaf yafirru min ash-sharaf wa ash-sharaf yatba'uhu yana guje wa shugabanci da ɗaukaka a cikin mutane amma shugabancin yana bin sa a guje wato ba shi ne yake neman sai ya zama wani ba ba shi yake nuna kansa ba yana ma ƙoƙarin ya ɓoye kansa amma kuma shugabancin yana bin sa a guje wata rana a yakin da ya fita na kurasan kamar da muka ce ya jagoranci wasu yaƙe-yaƙe sai ya yi janaba da daddare a lokacin kuma sanyi ne mai tsanani ta ana tsananin sanyi sai aka sai a yaransa sai suka ki tashinsa da ya tashi ya makara saboda yana ganin kamar abinda suka yi ba daidai suka yi ba saboda kawai da tsananin sanyi sai suka tashin shi sallah asuba sai ya fasa kankara da ya je wanka yakan yi addu'a yana cewa Allahumma in tagfirli fa anta ahlul lidhalik Allahumma in tagfirli fa anta ahlu dhaka wa in tu'adhibni fa ana ahlu dhaka ya Allah in har ka gafarta min to ka cancanci kai gafara in kuma ka azamta ni to na cancanci azaba yana cewa ajibtu liman yajri fi majra al-bawl marratayn kayfa yatakabbar ina mamakin wanda ya fito ta tsara har sau biyu me zai sa shi ya girman kai asalin mutum haka ne abin nan min bayna sulbi wa tarayya ce to ya za a yi irin wannan kuma mutum ya yi girman kai Sulaiman Taimi yake cewa Al-Ahnaf Ibn Qais yana cewa abubuwa guda uku da zan faɗa ba zan faɗe su ba sai dan mai ɗaukan izina ya ɗauka daga gare su wato sai dan ya zama izina da wa'azi ga wasu abu na farko yace ba a tai tubaba sultan illa an ud'a wala da khaltu bayna ithnayn hatta yudkhilani bainahuma wa ma adhkuru ahadan ba'da an yaquma min indi illa bi khair ce abubuwa guda uku zan faɗe su saboda wa'azi ce ban taɓa zuwa ƙofar wani mai mulki ba sai dai in kira na yi amma ba ni in kai kaina ba ko in je in tallata kaina in shi ya kira ni zan je shugabana ne ba zan ki ansa kiransa ba amma ba ni in kai kaina ba ya ce abu na farko kenan abu na biyu ya ce ban taɓa shiga tsakanin mutane guda biyu ba sai dai in su suka shigar da ni tsakaninsu wato ba zan zo ba in samu mutane in raba tsakanin su kawai in zauna sai da zo samu bai san me ya zaunar da su tare da junan su ba dan me zan shiga tsakiyar su ce sai dai in su suka ce zo ka zauna nan sannan abu na uku yace ba a taba fatar wani a gabana ba bayan ya bar gurin bayan ya tashi da yana zaune ya tashi sai a kuma shiga gulmarsa yace ba taba ban taba fadar wani ba bayan ya tashi sai da alkhairi yana cewa ma na za'atu ko ma na za'ani ahadun illa akhadtu amri bi umur babu wanda zai yi ja da ni ko ya ce zai yi rigima da ni sai na ɗauki al'amari na sai na ɗau ɗaya daga cikin waɗannan al'amari ya ce in kana fauki a rahu lahu wa in kana duni rafa'tu qadri anhu wa in kana misli tafaddaltu alayhi ce duk sanda muka yi rigima ko wani ya ja da ni akan wani al'amari to zan yi la'akari da abu in yana sama da ni to zan kiyaye masa mutuncinsa zan ba shi girmansa in yana sama da ni zan ba shi girmansa in yana ƙasa da ni to zan san matsayina ba zan yi ƙasa ni kuma in dawo daidai da shi ba in kuma daidai muke to ni zan yi masa falala saboda haka sai in yafe masa ko uban masa duk da wannan haƙuri da haƙuri da yake don ya shahara da alhil duk da wannan yake cewa lastu bi halimin walakin ni atahalam ba haƙurin gare ni ba koyan haƙurin nake wato ina matsawa kaina ne koyan haƙurin ba wai haka nake a ɗabi'a in zama mai haƙuri ba inda zan bi ta zuciyata to ba ina ci da ni wata rana sun yi husuma sun yi rigima da wani sai wancan yake cewa la in kulta wahidatan la tasma'anna minni ashra in ka faɗi ɗaya to zan faɗa maka goma irin abin nan da muke cewa in kai mun kankara zan maka da itace to sai aka samu wani yace in ka faɗi ɗaya zan faɗi goma sai shi kuma yace lakin naka in kulta ashran lam tasma' minni wahida ni kuma in ka faɗi goma ko ɗaya ba zan gani wani mutum ya tambayi ahnaf yana daga cikin waɗanda yake kushe wa ahnaf wato mutum ne mai kushe masa kullum ya zauna kokarin ya faɗi aibin sa yake sai ya ce da shi bi masutta wai kai mai magare ka har ka zama shugaba har ake ɗaukan ka a matsayin shugaba sai ya ce bitarki ma la ya'nini kama anaka min amri ma la ya'nik ci saboda na bar abin da bai shafe ni ba kamar yadda al'amari na da bai shafe ka bai da duka wanda shi ne da zama shugaba na bar abin da bai shafe ni ba kamar yadda al'amari na da bai shafe ka bai dame ka hisham ibn uqba dan uwan zurumma yake cewa wata rana an zo da rigima ta jini wato an yi kisan kai ranar fada tsakanin kabila da kabila har an samu kisan kai aka zo gabansa domin ya warware rikici sai ya ce to ku da aka yi wa kisa menene maganar ku suka ce su diya biyu suke so to ba diya ɗaya ba mutum ɗaya an kashe amma suka ce diya biyu suke so a biya diyar mutum biyu sai ce to za a iya ba ku diyar mutum biyu yayin da suka yi shiru sai ce zan ba ku abin da kuka roƙa amma ku saurari abin da zan gaya muku ce Allah ta'ala ya yi hukunci ne da diya ɗaya mutum ɗaya diya mutum ɗaya manzansa sallallahu alaihi wa sallama ya yi hukunci ne da diya ɗaya mutum ɗaya diyar mutum ɗaya wannan kuma shine abin da ya gudana cikin larabawa in an kashe mutum ɗaya ba da diyar mutum ɗaya amma ni ku yanzu gashi kuna nema a ba ku biyan mutum ce abinda nake tsoro an ta kono gadan matsalobi kada gobe kuma ya zama ku ake nema a wajen falatar da nas minkum illa da misli ba sanantu da haka mutane kuma a lokacin ba za su amince ba sai da abinda kuka sunanta saboda kakku manta rayuwa ba ta tsaya iya nan tana ci gaba in yau kuna ga ku ne ɗalibi gobe za ku zama matsalobin to duk sanda kuka zama matsalobin mutane za su nemi abin da kuka nema a wajen su sai suka ce rudda ha ila diya ga yadda ita diya daya wata rana ya yi wa mus'ab mus'ab ibn zubair magana akan wasu da aka tsare mus'ab ibn zubair shugaba ne wali ne gwamna ne a iraki na bangaren abdullahi ibn zubair dan uwansa abdullahi ibn zubair lokacin yana khalifa a makka da sauran garuruwan da suke biye da shugabancinsa to an tsare wasu a kufa taƙila saboda sha'ani na siyasa ba sa goyon bayan suna goyon bayan gobani umayya a daidai wannan lokacin to shine da yazo yake cewa yake cewa musa yace aslaha allahul amir إن كانوا حبسوا في باطل فالعدل يسعهم وإن كانوا حبسوا في حق فالعفو يسعهم idan an tsare su ne ba bisa gaskiya ba to adalci ya yalwace su idan kuma an tsare su ne a bisa gaskiya sun yi laifin da za a tsare su to afuwa ta yalwace su wato kaga a duka abubuwan biyu yana neman a sake su ne idan ba bisa gaskiya ba kawai dai saboda wani sha'ani ne na siyasa na ra'ayi ba sa ra'ayin shugabanci suna ra'ayin wasu mutane to ai musu adalci a suke su idan kuma a'a da gaske sun yi laifin da za a tsare su to ai musu abuwa a suke su yana cewa la yanbaghi lil amir al ghadab لأن الغضب في القدرة لقاح السيف والندامة yana cewa baya dacewa ga shugaba mai iko wanda yake da iko a hannunsa fushi baya dacewa da shi domin fushi ga mai iko ga wanda yake da iko a hannunsa ya ce makamashi ne makamashi ne na takobi da nadama wato wannan fushin nasa zai sa shi ya daga takobi ya kashe ko ya jinkita sannan daga baya kuma nadama ta biyo baya saboda ka wanda yake da karfi ba shi ya kamata ya fushi ba wanda in ya yi fushin ba abinda zai iya yi wanda shi ne ya kamata ya fushinsa ziyad ya kasance mu'azziman lil ahnaf yana girmama ahnaf ziyad ibnu ibnu abi ziyad ibnu abi wanda daga ba aka ce masa ziyad ibnu abi sufyan ya kasance yana girmama al'ahdaf yana ba shi matsayinsa yayin da bayan rasuwarsa aka naɗa ɗansa ubaidillah ubaidillah ibn ziyad muawiya ya naɗa shi ya ci gaba da rike matsayin ubansa matsayin ubansa a kufa to sai shi ziyad sabon shugaba kenan sai ya ebo wasu mutane sai ya zo gurin muawiya domin ya yi godiya kan shugabanci matsayi da aka bashi shi ya zo da al'ahnaf amma kuma baya kaddara al'ahnaf din kamar yadda ubansa yake kaddara shi saboda haka da ya zo zai shigar da manyan mutane dattawa masu fada a ji wajen mu'awiya yana shigo da su ɗaya bayan ɗaya kowanne ya shigo ya faɗi matsayinsa kowanne ya shigo ya faɗi sai ya bar al'ahnaf shi ne a ƙarshe saboda bai bashi matsayin da ubansa yake bashi ba sai ya zama shi ne ƙarshe yayin da mu'awiya ya ganshi mu'awiya ya san shi da ya gan shi sai ya jawo shi ya girmama shi ya ba shi matsayinsa saboda ya san matsayinsa a cikin mutanensa tamim sai ya ce da shi ilayya ya aba abha ya aba bahar wanda shi ne alkunya sai ce zo kusa da ni ba zo kusa da ni ya zaunar da shi ya shiga tattaunawa da shi ya bar waɗancan sauran manyan dattawa da aka fara shigowa da su su kuma cikin bayanan da suke yi wa mu'awiya shine suna ta godewa ubaydullah ibn ziyad suna faɗar irin kirkinsa da kokarinsa da adalcinsa tunda daman ya zo da su ne domin su yi masa bambadanci a gaban mu'awiya saboda a ci gaba da barinsa akan wannan matsayi ka a ce rubon kwarya aka bashi saboda haka ya zo da su sai ya bar al'ahlam a ƙarshe da su kuma suna ta suna ta yabansa suna ta yabansa shi kuma al'ahlam a lokacin ya yi shiru bai ce komai ba sai mu'awiya ya tambaye shi dan me baka magana lima la tatakalla kowa yana faɗar abin da ya sani kai baka cewa komai sai ya ce in takallamtu khalaftuhum ni inda ya magana zan faɗi wani abu daban ba yadda suka faɗa ba sai ya ce to ishhadu anni azaltu ubaidallah ku ku shaida na tuɓe wannan ubaidallah na tuɓe shi yayin da suka tafi sai ga su kuma kowa ya zo yana kawo nashi candidate daga baya tunda da abin ba dan Allah bane tunda aka tuɓe shi to kowa kuma zai so nashi ne zai ci gaba to kowa zai kawo nashi candidate aka samu wajen suka zama wajen fati kowa ya zo da nashi dawa haka sai suka shiga jayayya kowa ya ce shi wane wane kowa ya faɗi nashi nashi candidate din sai muawiya ya ce ma ta kodo ya ba abhar kai ina naka candidate me zaka ce sai ya ce da shi in wallaita ahadan min ahli baitika lam tajid mithla ubaydillah in har akwai wanda zaka sa shugabancin cikin mutanenka to babu kamar ubaidillah wanda ka ce sai ce to na dawo da shi to shi ne ya kirawo ubaidillah ya ce kai fa zayyata misla hada mutum alladhi azalaka wa a'adaka wa huwa sakit ya ka jefar da wannan mutum gefe mutumin da zai iya cire kai dawo da kai ba tare da ya ce komai ba duk ba shiru yake yi da shiru ya cire shi da kuma shiru ya dada shi to ina kuma in yayi magana to ana komawa sai ya zama sahibu sirri da shi ake rufe kofa to wannan shine al-ahnaf al'ahnaf ibn qais lokacin da ya rasu jana'izarsa a kufa mutane cika suka yi ba kaɗan ba saboda matsayin da yake da shi to shi ne anan ibn taimiyya ke cewa lokacin da ya rasu shi ahnaf ibn qais lokacin da ya rasu a shekara ta 67 a basra bayan hijira وضعت قناة رجل في قبره فأهوى ليأخذها sai ta abin da hular wani sai ta fada cikin kabarin sai ya sunkuya kun san a lokacin lahad ne ba irin kabarin mu bane da kowa yana ganin sai ka sunkuya sannan ka hango abin nan saboda ka da ya sunkuya ya hango lahad sai ga iya ganin sa Allah ta'ala ya bude da masa shi shine fa wajada al-qabra qad fusiha fihi madda al-basar iya ganin sa an bude masa kabarin وكان إبراهيم التيمي يقيم الشهر والشهرين لا يأكل شيئا إبراهيم التيمي شيما يبتن دولة وتا دي وتا بيبيتكو ميما إبراهيم شين إبراهيم ابن يزيد ابن شريك التيمي إبراهيم ابن يزيد ابن شريك التيمي تيم الرباب shugabani kuma abin koyi ne yana daga cikin malamai masana fiqhu kuma cikin masu ibada a nan kufa kufa wannan dan tsakankanin ta shahara da ubbat da kofa da basra a dan wannan tsakankanin lokacin tabi'ai ta shahara da mutanen da suke al'ubbat abinda ya sa ta yi wannan shahara saboda asimatul khilafa ta dawo gurin lokacin sayyidina ali ya baro madina ya dawo da asimar khilafa nan ta zama nan ne abin nan hedikwata nan ne babban birni abin da na na na- na khilafatul islamiyya saboda haka masu mulki da kuma masu neman duniya duk anan aka tare to wannan yasa kuma aka samu wani ta wani ta wani bangare aka samu waɗanda suke da naza'a wato suke da ni eh, wato abin nan a- a- a- naza'a ta gudun duniya tunda an samu waɗanda suke tsere a cikin harkar duniya din to sai aka kuma samu wasu a gefe suka ce su kuma za su guje wa duniya to ta nan abin dan harkar harkar az-zuhud da alwara da tanassuk ta nan ya fara wanda shine yayi ta fadada ya ta fadada har ya zama sufanci da karshe al-falsafa al-ishraqiyya ta shiga cikin sa har ma aka shiga aka shiga irin wani abubuwa na na maguzanci amma abin da haka ya fara Ah, Ibrahim ibn Yazid yana daga cikin waɗanda suke ah, masu masu ibada masu gudun duniya duka littattafan nan kutubu sita daga sayul bukhari har zuwa sunan ibn maja akwai hadisansa a ciki duka sun ruwaito hadisan ibrahim ibn yazid yana da cikin amintattun amintattun abin nan ah, amintattun malamai matashi ne salihi mai yawan ibada mai tawalu mai tsoron allah wanda yana da ma- matsayi sosai ko mutum ne mai mai wa'azi to yana da akwai alwa'iz alwa'az alwa'az su ne waɗanda suke tsayawa gaban mutane su yi ta magana ta tsoron allah da za ta sanya zukatan mutane da jikinsu yi sanyi wani lokaci ma wasu su rika suma saboda firgita da tsoro da suka samu samu ya wannan shine alwa'az a da a da a yanzu aka ce wa'azi sai ka je ka samu ko ana ana barkwanci ko ana wasa da dariya ko ana mushakata ko ana bukata do a wa'azi a da can aka ce wani alwa'iz ne to shine wanda zai tara mutane yana magana suna kuka shine alwa'az a da an fahimta so waɗanda Allah ta'ala ya ba su iya maganganun da za su shiga zukata su ne ake kira alwa'az ana samun malamai kamar irin shi ibrahim ibn yazid daga malami ne kamar ah, thabit ibn aslam al-bunani kaga malami ne amma duk suna cikin kuma masu wa'azi suna cikin waɗanda suke masu wa'azi ga mutane to ibrahim yana daga cikin wannan eh ana samun kuma waɗanda ba malamai ba waɗanda dai su suna da takawa da tsoron Allah suna son kuma su gan cewa mutane su ma sun zama masu tsoron Allah da takawa don haka za su shiga musu irin bayanai da irin abin da Allah ba su na hikima a cikin irin haka za su iya faɗar abubuwan da ba ingantattu ba za su iya faɗar wasu kissoshi marasa tushe amma dai abin da su suke dai nufi shine su isar da wani sako to irin waɗannan ba a ɗaukar ilimi daga wajensu ba a zuwa a yi fatawa a wajensu ko a ce za a samu a nemi san hadisi ingantacce ko bar ingantacce duk wanda ba za a nema a wajen su ba saboda ba su da ba su da ba su da karfi a wannan janibin to akwai su su suka fi yawa ma a lokacin su suka fi yawa a lokacin al'amash shine yake cewa ibrahim taimi yana gaya masa al'amash yana daga cikin almajiransa sulaiman ibn mihran abu muhammad al-kufi yake cewa إبراهيم التيمي ينتهى ربما أتى علي شهر لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا وتكيل ونلوكتي إن يوتا قدا بنشاء بنش بمن شاء الوابا wata guda cirba ci ba sha ka duba in aka ce azumi ana yin ɗan rana haka ka duba yadda ake ga mutane wurjan wurjan daga mutane wurjan wurjan a ce ka yau an yi rana ka yau azumin nan ɗan awoyi ne to bari a ce kai kwana biyu uku annabi sallallahu salama da safe suka ce za a yi misali su yi misali sai sun suka matsa masa ya ce to ai da aka yi kwana uku ai zuwa suka yi suka ce kai ba za mu iya ci gaba ba to yake cewa sai in yi wata guda la at'amu ta'aman wa la ashrabu sharaban da la at'amu ta'aman ne wa ashrabu sharaban wannan da sauki Sheikh Nasiruddin Albani ya yi kwanaki wajen kwana arba'in ruwa kawai yake sha. Ruwa ba zamzam ba ruwa. Wasu cututtuka da suka dame shi ya yi ta zuwa yana ganin likita ana ta aune-aune ana ta gwaje-gwaje ana ta bashi kwayoyi amma ba wani canji. Kawai sai ya ɗauki alhimiya, ce alhimiya tura su daba. المعدة داء الداء بيت الداء والحمية رأس الدواء wannan shine abinda laraba suka yadda da shi cewa abinda ake kaiwa ciye ciye ciye ciye din shi yake ka cututtuka in ana son a samu kuma magani to shine a dan rage ciye ciye to sai abinda ake cewa alhimiya saboda haka sai ya daina cin komai sai ruwa yake sha ya ce da dama daga cikin abubuwan da suke damunsa sai ga shi ya rabu da su kwata-kwata bayan da ya yi ta gwaje-gwaje an yi ta karɓar kudadensa a asibiti amma sai ga shi ya warki allah ba shi tsawon rai shekara tamanin da wani abu so dan a zauna ba a sha ba abu zarar gifari wata guda lokacin da ya shigo makka watansa guda amma shi zamzam yake sha wanda annabi ya ce ina wasu amu ne shi zamzam dama yana abinci ne zai gina kamar ka jiki to amma a zauna ba a ci ba ba a sha ba to wannan shine shine karama shi yasa ibnu taymiya ya ambace ta a cikin karama amma dan ka zauna yadda Sheikh Nasiruddin Albani shi din ma dai karama ce tunda ba kowa zai iya ba don abin da aka ba za ka iya ba to karama ce a gonka wanda yayi kai ka kasa to a gonka karama ce a'a kai ce ban ce mana bai da addu'a shi bai rubuta ka ba saboda haka sai ce da shi la yasma Allah hadha minka ahad amma kakka yadda ka gaya ma wani wannan magana to amma da karshe da ya faɗa ya faɗa bayan rasuwarsa bayan rasuwarsa ya faɗa Abu Usama ba da inda Usama yana cewa haka nan yana cewa ma akaltu منذ 40 layla illa habbata ina nakan yi kwana 40 ban ci komai ba sai wato kwaya inabi an gane san inabi to kwaya ɗaya kullum zai ci da kwaya ɗaya shi ke yana daga cikin abin da shek ibn baz rahimahullah ta'ala ya share da shi baya cin abinci da rana sai dai ya sha abin da ɗin burtukal guda ɗaya kawai wannan lemun zaki ya sha kwaya ɗaya duk da cewa kullum da a gidansa kabakin abinci ake fitowa da shi a tare a ci kullum haka ne za a ga mutane ɗaliban ilimi da za a zo a ci abinci amma shi abinda kawai zai ci a cikin wannan ma'ida ɗin kabakin da zai ajiye shi ne wannan abin nan shi ma ka duba yadda Allah ya ba shi lafiya ni a rayuwa a sani na riman taɓa jin an ce an kwantar da shek ibn bas a asibiti ba sai da ajalinsa ya zo kawai lokaci da aka ce ya kuma aiki yake ba ji ba gani wato kullun cikin aiki yake kamar kamar inji karanta tarihin bawan Allah zaka san yana daga cikin bakiyatu salaf tarihin sa yana da abubuwan mamaki kwarai da gaske أعمش يكي وكان إبراهيم التيمي إذا سجد كأنه جذم حائط ينزل على ظهره العصافير idan idan yayi sujjada ibrahim tabi yana sallah in yayi sujjada kai ka ce wani wani wata katanga ne wani garu ne wato ba za ka ga yana motsi ba za ka ga har ma tsuntsaye sauka suke kansa yana cewa kan bainakum wa bainal qawm aqbalat alaihim ad-dunya faharabu wa adbarat ankum fattaba'tumuha ce tazarar da take tsakaninku da sahabbai ta yi nisa wannan tabi'ai yake gayawa dan uwansa tabi'ai ne yake gayawa ce tazarar da take tsakaninku da sahabbai ta yi nisa yace su mutane ne wanda duniya ta nufo su suka guje mata ko kuma ku kuke binta tana gudu wannan tabi'ai fa الإمام البخاري ومن كانت تولى كتاب الإيمان يا كاو لك إبراهيم التيمي لك ما عرضت قول قولي على عملي إلا خفت أن أكون مكذبا ومكذبا بل تبا بجرو دا أيكينا مغانا تأكن أيكينا wato maganar da nake faɗa in kwatanta ta da aikina sai na ji tsoron kaɗin zama fa munafiki ne ko ina yin ƙarya ne kawai ko kuma a ƙaryata ne wato duk da wannan abin da yake da shi na tsoron Allah da gudun duniya gani yake maganganun da yake ba sa tafiya daidai da aikinsa kamar yana faɗar abin da baya aiki da shi ya rasu a cikin kurkukun hajjaj hajjaj ibn yusuf al-thaqafi shi yayi sanadiyar mutuwarsa yadda kuma abin ya faru kamar da ibn sa'ad a cikin kitabut tabaqat ya kawo a mujalladi na shida shafi na 285 yake cewa alhajjaj ya nemi a kawo masa ibrahim annakai su biyu ne akwai ibrahim yazid annakai akwai kuma ibrahim ibn yazid at-taymi dukkan su ibrahim sunan su kuma ibn yazid ibn yazid sai da wancan nakai wannan at-taymi an gane to ibrahim ibn yazid an-nakhai yana daga cikin waɗanda suke nuna rashin yadda su da zaluncin da hajjaji dan da yawa daga cikin tabi'ai a lokacin musamman da suke kufa sun duka nuna rashin yadda su da zaluncin alhajjaji abu kaɗan kawai sai sa kawo mutum a kashe shi duk wata irin magana da zai ji inda ba ta yi masa daɗi ba komin tsoron allah sai kashe shi to ibrahim ibn yazid annaka yana cikin waɗanda suke nuna rashin su da zaluncin hajjaci sai ya aika a kamo masa shi da ɗan kamen ya zo sai ya ce uridu ibrahim ina neman ibrahim ya zo cikin taron ɗaliban ilimi ce ina neman ibrahim sai ibrahim ya ce ana ibrahim ni ne ibrahim baya so ya nuna ya san wa ake nema tunda shi ba wannan ce harkarsa ba ya san ibrahim da zai amma dan kada ya nuna shi sai ya ce shi shi ne ibrahim kuma bai karya ba shi ne ibrahim sai aka je aka kama shi sai aka je aka tsare shi aka tsare shi a kurkuku ولم يكن لهم ظل من الشمس ولكن من البعد aka tsare shi a gurin da babu abin da zai tsare masa rana babu abin da zai hana mishi sanyi wato an tsare shi a gurin da rana za ta dake shi sannan lokacin sanyi shi ma haka zai sha sanyinsa wa kana kullu sunan fi silsila mutum biyu biyu aka hada a cikin bari ɗaya aka daddaure saboda haka shi da wani an hada su a bari guda an daure saboda haka sai yayi ta canzawa yayi ta canzawa saboda wahala lokacin da mahaifiyarsa ta zo ta ziyarce shi a gurin da aka tsare shi a kurkukun bata ma iya gane shi ba har sai da ya mata magana sannan ta fahimci shi ne to a wannan kurkukun ya rasu bayan ya mutu hajjaj sai mafarki sai ya ga ana cewa a cikin mafarki mata fil baladin lailata rajulun min ahlil janna a mafarki sai hajjaj ya ana cewa a yau ba a garin nan wani dan aljanna ya mutu sai ya bincika waye ya mutu a garin nan aka ce da shi ai a kurkukun ka ibrahim taimi ne ya rasu sai ya ce kai wannan mafarki kwashe-kwashen shaidan ne sai ya kiyarta da abin da saboda haka sai ya sa aka ɗauko shi daga kurkukun aka je shara aka yi da shi to shine ibrahim shine ibnu taymiya zai ke gaya mana yake cewa kana ibrahim at-taymi yuqimu ash-shahra wash-shahrayn la ya'kulu shay'an wa kharaja yantaru li ahlihi ta'aman wannan kissar ta gabata a a tarjamar a amir ibn amir ibn qais amir ibn qais da muka yi tarjamar sa a baya amir ibn abdullah ibn qais mun faɗi cewa shi ne ya fita neman abinci wajen iyalansa bai samu ba ya samu buhun abin da ya kawo gida kuma aka bude aka ga shi yasa iya bincike na banga wannan kissar a tarjamar ibrahim taimi ba kuma wata ibn taimi ana rubuta waɗannan abubuwa da duk da ka saboda ka za a iya samun tadakul wani abu ya shiga cikin wani wata kissar ta shiga masa cikin wata kissar yace wa kharaja yamtaru li ahlihi ta'aman falam yaqdir alayhi wata rana ya fita nemo wa iyalansa abinci bai samu ba fa marra bi sahlatin hamra fa akhadha minha sai ya wuce ta wajen wani yashi fujen yashi jan kasa sai ya ibo sun maraja ila ahli fa fatahuha ya dawo gidansa suka bude iyalan suka bude fa idza hiya hindatun hamra sai ga ta abin nan alkama ce jajawa wa kana idza zara'a minha takhruju sumbulatu min asliha ila furu'iha habban mutarakiba in ya shuka wannan irin irin wannan alkama sai ya kasance zangarniyar daga farkon ta har karshen ta tana fito masa tana fito masa da ‘ya'ya wani kan wani wato tana yin ‘ya'ya wani kan wani to wani shi ne ibrahim taimi sannan ya ce wa kana utubatul gulam sa'ala rabbahu salata khisal utubatul gulam shi ne utuba ibnu aban ibnu ibnu sama'a utuba ibnu aban ابن غلام ابن سبعة ana ce da shi al-gulam ba wai dan yana yaro ba ba wai dan yarin ta yasa ake ce masa gulam ba saboda yadda ya zama gulamun rahban saboda ibadar sa ka annahu gulamun rahban kamar yaron masu bautar Allah ne kawai saboda ka cikin bauta yake kore shi wajen samun damuwa a fuskarsa ko da yaushe ana kwatanta shi da alhassan albasri kana yushabbahu fi huznihi bil hasan albasri yakan yi addu'a ya ce Allahumma hashir utbata min hawasil at-tayr wa butun as-siba ya Allah ka tattaro wato ka tashi utba shikenan ka tashe shi daga cikin daga wato abin nan din tsuntsaye bai ake ce masa wannan na makokonsu eh ko wadanda suke zuba abin nan abincinsu wandinsu ko to yana roƙon Allah ya tashe su ya tattaro shi daga nan da kuma abin da cikin cikin namun daji wato a addu'a yake yi ya fita yaki a kashe shi a daji har tsuntsaye zo su cinye shi dabbobi su su cinye shi daga ba Allah ya tashe shi daga nan saboda haka ya yi mafarki cewa gashi nan ya fita yaƙi har kuma ya yi shahada kuma hakan ta faru wani mutum ya ba shi dokinsa ya ba shi makaminsa ya ce shi ba shi da lafiya shi mutumin ce shi ba shi da lafiya ga doki nan ga makami da ta ka yi ka yaƙi rumawa fi sabilillah ya je shi ne awwal maristushin shi ne farkon wanda ya shahada yana daga cikin nusak ahalil basra masu ibada na ahalil basra ya su muddaha kowace cikin azumi yake wanda wannan ya saba wa sunna wannan ya saba wa sunna siyamun dahar abinda afdalu siyam ya zama dole sai ka zama mai azumi ko da shi siyamu dawud ka soma yawman wa tuftiru yawman to shi yakan yi siyamu dahab a duniya ba ta gaban sa har ta kai wani daga cikin almajiransa yana cewa ka annama rabbatuhumul mala'ika wato shi da abokin tafiyarsa yahya alwasiti ce in ka gansu tsoron allansu da gudun duniyarsu da takawarsu kai ka ce ba mala'iku ne suka rene su yana cewa man arafa Allah a habbahu wa man a habba Allah a ba'ahu wanda duk ya san wane ne Allah to zai so Allah wanda duk ya so Allah zai bauta masa wato sanin Allah shi zai sa ka so shi menene sanin Allah ka san ta yaya ka samu wacce ni'imomi ne Allah ya maka wacce kyauta ce Allah yake maka kullum wanda wannan zai sa maka san Allah a cikin zuciyarka in kuma har san Allah shiga zuciyarka to tabbas za ka yi masa da'a yana cewa kun ga ina kuka ina kuka ne ala tafsiri cewa na gaza na gaza yin abin da ya kamata in yi na bautar Allah wanda shi yake sa da kuka مسلم ابن إبراهيم كي رأيت عتبة ناقة عتبة الغلام وكان يقال إن الطير تجيبه وقيل لما غزا قال لا تفتحوا بيتي yana yake cewa ana cewa ma in yana ambatan Allah tsuntsaye har an sa masa suke yana cewa kada ku bude gidana kada kowa ya shiga min gidana yayin da aka kashe shi aka je aka shiga gidansa fawajadu qabran mahfuran wa ghilla hadid suka samu kabari ya gina kabari ga kuma marinan na karfe wato irin yadda yake yi wa kansa hisabi tun a duniya yana daura kansa da da mari duk waɗannan abubuwa ne wanda muka ce nazara ce aka samu ta ibada a kufa da basra a wannan lokacin saboda a fuskanci abinda ake gani na na na na gudu da tsere da ake zuwa ga neman duniya to wasu sun wuce iyaka akwai mubalaga a wasu abubuwan ba inda aka ce ka ɗaura kanka saboda kana ibada ko ka matsawa kanka to amma dai su sun yi wannan daliyar su tsarkake zuciyarsu duk da cewa za a samu abin da yake ba daidai ba yana cewa kana utuba sa'a rabbahu thalatha kisal ya tambayi ubangijinsa abubuwa uku ya roƙi ubangijinsa abubuwa uku sautan hasanan wa dam'an gaziran wa ta'aman min ghairi takalluf Allah ta'ala ya bashi sauti mai mai dadi yana karatun Qur'ani ya bashi hawaye mai kwarara ya zama da koyaushe idan sai yana zubar da hawaye saboda tsoron Allah kuma ya bashi abincinsa ba tare da ya wahala ba ubangiji ta'ala ya karba masa wannan addu'a tashi sai ya kasance idan qara'a baka wa afka duk sanda ya karatun alqur'ani to zai kuka kuma wanda duk yake sauraron sa sai ya kuka kaga an bashi sautan hasanan kuma an bashi jam'an qasira wa dumuhu jariyatun dahrahu ko da yaushe abin nan hawayen sa zuba yake wa kana ya'wi ila manzilihi fa yusibu fihi qutahu yakan tafi gida sai ya samu abincinsa wala ya jiri min aina ya ci bai san ta ina abincin ya zo ba to duka addu'o'insa da ya roƙa guda uku Allah ya karba masa wannan kissa tana cikin littafin hilyatul awliya na Abu Nu'aym juz'i na shida shafi na 236 sannan ma yace wa kana Abdul Wahid ibn Zayd asabahu al-falaj فسأل ربه أن يطلق له أعضاءه وقت النمو عبد الواحد بن زيد abin nan ya same shi shanyewar jiki ya roƙi ubangijinsa cewa ya sakan masa gaɓoɓinsa abdulwahid ibn zaid shi ma yana daga cikin zuhad ubbad na basra shi ma yana daga cikin ubbad ana cewa abdulwahid ibn zaid ana cewa abdullahi ibn ziyad mutumin basra ne alkunyarsa abu ubaida to shi ma yana daga cikin waɗanda Allah ta'ala ya nuna ya musu wani abu na karama kamar yadda abin nan ya kawo kissarsa tana cikin hilya ta hilatul awliya ta bi nu'aym mujalladi na shida shafi na 155 al-zahabi ya kawo ta a cikin siyar mujalladi na bakwai shafi na 179 cewa duk sanda ya samu shanyewa gabobi amma roki Allah cewa in ya zo alwala Allah ya saka masa gabobinsa ya alwala in ya so in ya gama su koma su ci gaba da shanyewar to kuma haka Allah ta'ala ya masa sai ya kasance ya samu wannan akwai wani abu da yake faɗa ban san dai ingancin ingancin sa ba a likitanci yake cewa alaikum bil khubz wal milh fa innahu yuthibu shahb al kula ce na umarce ku ku rika cin gurasa da gishiri tana narkar da kitsan koda to ban san dai wannan kada ka je ka ce na ce a ci koda da a ci gurasa da gishiri ba shi ya faɗa kuma wai waya zidu fil yaqin yana kara mutum yaqini to yana daga shi ma mutum ne mai wa'azi mutum ne mai yawan wa'azi har ma ya kasance wata rana yana wa'azi sai wani mutum ya ce da shi cikin masu sauraron wa'azi kuffa ya isa ya isa ya isa ya isa faqad kashafta a qalbi ka yaye rufin da yake kan zuciyata wato maganar da kake yi kawai ji nake ni kake kai na kake yi shi kuma bai ma waiwaye shi bai ci gaba da wa'azinsa ba a je ko ina ba mutumin nan ya shaƙe ya mutu bisma ibn asim yake cewa shahidtu abdul wahid ya'idu fa mata fil majlis arba'a na same shi yana wa'azi a gurin wa'azin sai da mutum hudu suka mutu yana da yana da irin waɗannan abubuwa ya rasu ba da hamsin da wabi'a bayan shekara ta ɗari da hamsin da wani abu to shine malam yake cewa wa hadha babul wasi wannan kofa wannan babi na karamomi sun yana da fadi kwarai da gaske qad usita al-kalamu ala karamatil awliya fi ghayr hadha al-mawdi ce an yi bayanin karamomin waliyai da yadda suke a wasu gurare ba anan ba ibnu taymiya a cikin littafin an-nubuwat littafin sa an-nubuwat yayi magana akan karamomin waliyai yana da babin tafi qa'idatun fi karamatil awliya wal farqu bainaha wa bain al-khawarij yana da ka'ida da ya akan maganar karamomin waliyai saboda haka yace duk wannan abun yar dan misali ne yake bayarwa amma akwai inda aka shimfida maganar fiye da haka saboda haka lokaci yayi zamu tsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu dada da kuskure Allah ya tabbata wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh